kofi na na bakwai ko na takwas ne na takwas mala yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha nau'uka na ibada wanda Allah ya umarni da su domin in an ce ibada an yi mata ta'arifi shine al-ibadatu huwa ism jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يعني إبادة فسونا ne wanda ya shahi ko ya karkada ko ya tare kullu ma yuhibbu Allah don abin da Allah yake min al aqwali magana ta da za da baki aw al af'al ko aiki ne zaka yi daga farji al zahira wannan ayyukan naboye suke kamar abin da ka yi ta kaji zata ka koyi ne aiki zata shi ne albaɗin abu zahira da kuma abin da aka yi bayyana kamar sallah kamar zaka kamar azumi ka su wani abuwa na bayi amma imanin da wala ko ka ga rukunin imanin duk abuwa na koyi na su to wannan shi ne ake cewa ibada duk abin da dai Allah yake so to ibada ce to shi ne malai yace zai kawo kaɗan daga ciki yace misalin nau'o'in ibadan nan yace daga cikin su akwai al-islam musulunci wal iman da imani wal insan da insan shi musulunci dama matakala uku gare shi matakala farko shine ka zama musulmi in ka ƙara raja ƙara raja sai ka zama mumini shi musulmi shi ne za a samu ya sha giya ya yi zina ya yi tata ya yi sata ya yi damfara komi musulmi shi ga wannan amma in ka ƙara raja kai mai imani to sai ga waɗanda ba a yi in gane shi mai imani zai nisanci sata shan giya zina tata duk mai imani ba a samu shi yarda Allah sai dai ta abin ba a rasa wadanda ɗan aramtar ne mai shigo ba amma ba abuwa na suke cikin rashin sai dai kaddara ta sannan muhsini to shine ya kai kororwa ta ƙarshe shine wanda in yana bauta Allah ma yana suran Allah na ganin shi da haka in duk abin da yake yana yi tsakanin shi da Allah kamar yadda aka ce in ka zo ka sallah ka kaddara hannunka na dama aljanna gabanka Allah hannunka na hagu wuta ka rika tunanin su kenan ka ga tunanin ka ya tsaka ita a inda kake ga Allah kana tunani yana kallon ka kaga dole kai komai yadda ce gwado cikin kyautata da isani ko ba haka ba to mala yace wani nuna daga cikin abin da ake yake ibada na addu'a ya addu'a yin addu'a ibada da Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni in karba muku innal ladina yastajibu li ibadati wanda suke girman kai game da roƙona don an nuna kenan roƙo ibada don Allah ta duma su girman ke game da roƙona sai da tsoro da jahannama da in za su bauta jahannama kaskantatu shi yasa wani mai hikima ta Allahu yadhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yadhabu Allah an ba ka roƙon shi fushi yake da kai dan aran ko in kana roƙon shi shi fushi da kai eh yawa amma shi Allah an ba ka roƙon shi fushi da kai yana lokacin da kake roƙon shi yana riga da saban nara wal khawf da tsoro tsoro ma ibada ta kaji tsoron azabar da Allah ya bayani akwai wuta akwai jahannama akwai sa'ira akwai laza akwai hulama akwai wane ne kaji tsoron ibada to tsoro akwai na dabi'a kaji tsoron maciji ya cije ka kaji tsoron zaki cije ka wannan bai da lafiya shari'a domin annabi Musa lokacin da ƴan sirrin Fir'auna suka shewa sandunan suka zama cizai ya ji tsoro Allah ce kulna la takhaf innaka al-a'la ya ka ne Musa ka ji tsoro domin Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai ga annabi Musa ji tsoro cin ya ga sanduna su ma sun zama cizai suna da sai Allah ce kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanu inna ma sanu kayr sahib wala yuflihu zahiru haythu wala yuflihu zahiru haythu to tsoro irin wannan na ɗabi'a wannan shi bai da ba da matsala dan kaji shi tun da kuma can wata suna Allah ce faran mara aha janun walla mudbiran wala yu'aqqib lokacin da ma annabi Musa ga an jeho wannan sandura sun mace zai sai ma zai shi karbu ya tsorata kenan tsoro na ɗabi'a baya da lahi abin da kanka sai da tuta maka kaji tsoron shi wannan ba ba lahi bane sannan wa raja'u na daga cikin abin da ibada ce fata auna ga Allah ka yi fata na ƙwarai ga Allah ka kyautata ma Allah zato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kursi ne Allah ya ce ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yake in ka nema Allah zaton ƙwarai to za ka kula abu na ƙwarai in ko ka nema Allah mummunan zato to za ka da nuna kenan ka tabbatar da ka tsarkake zuciyarka kai ma Allah ta kyakkyawan zato ko rashin lafiya gare kana ganin za ka mutu ka kaddara ni Allah zai sani aljanna kai ma Allah ke kawo haka ake so ana inna zanna abdi Allah ce ni ina na inda ba na yake suna duk abin da kai son Allah to haka ne muna gane kenan sa'annan kuma wa tawakkul kuma tawakkuli shi ma ibada ce tawakkuli shine mai da arko ka faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara gare shi war ragabatu da kwadayin abin da ke wurin Allah Allah ya ce akwai aljanna akwai murul aini akwai ganin Allah akwai magana Allah wa ridwanu min Allah akbar duka wannan abin da fara su ibada ce war rahabatu kuma ka ji tsoron Allah Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban ana son lokacin da kake raye a cikin duniya ka zama tsakiya abu biyu bayin alkhawfi wa raja tsakanin tsoron azaba Allah da tsayar hamashi kaza haka abin da duniya akwai azaba ka tsorace shi kamar yace don abin da ce akwai rahama ka aikata kai shi eh shi Allah ya ce innahum kanu yad'una na ragaban wa rahaba annaba ne Allah ya rato yace sun kasance suna roƙon mu ragaba suna matsaya abin da ke wurin mu wa rahaba kuma suna tsoron azaba to haka ake so wal khushu kuma ka zama mai khushu khushu shi ma ibada ta khushu shine ka karya zuciyarka ka rusuna mata da Allah ka karya gaban jikinka ka rusuna su da Allah subhanahu wataala shine al-khushu sannan al-khashiya shine ki girma Allah kana jin babu wani abin da yake girma Allah kamar da mai kira sallah zai ta Allahu akbar kaga akbar ai ismu tafdil ne mafi girma kenan ya an ce Allahu akbar mafi girma ba mai girma ba a'a mafi in ma akwai wani abu mai girma to Allah da shi ne gaban shi ko ba haka yawwa to shine wal inaba da koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala wa abin annabi Ibrahim yace innahu kana awwabun muni mai yawan kuma ga Allah to na daga cikin ibada wal isti'ana da neman taimako shi ma neman taimako ibada ce kamar da nake da karatu fata ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to shi isti'ana akwai isti'ana da zaka iya nemi taimako ga wani ba Allah kamar yanzu misali na mun wani mai muke sallah sai wani tashi ce na neman taimako eh ordonansa gare shi ko kuma bai da laya ko wani abu mai dala biyar mai ko mai ashirin a bashi wannan taimakon shi ya halatta a nemi shi amma duk abin da ka san wani bai yi sai Allah to shine na fita ka nemi taimako wani in ba Allah shi yasa Allah ya ce da Abdullah da Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka roƙo ka roƙi Allah cikin abin da ba mai bada sai Allah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah cikin abin da ba mai bada sai Allah kana roƙon Allah ya baka lafiya kaga baka roƙo don lafiya Allah ke bada arziki Allah ke bara sarauta duk wani abu Allah na ɗau yawa yace wal isti'ada da neman tsari shi kuma neman tsari kana neman shi ne ga Allah subhanahu wata'ala sai cikin abin da wani yake yi misali ga an musu sun tare ka sai ga kone sai ko jami'an tsaro sai ka ce da Allah ku taimaka muku alje abin da suke yi na abu su raba karshe eh yanan nan duk abin da zan wani bai yi kaka ne wasu da shiga wani sai ga Allah abin da wani yake yi to wannan babu dai sannan kuma wal istighatha akwai kuma istighatha shi istighatha shine lokacin da ka shiga cikin wahala ka shiga cikin tsanin abin shi istighana kana neman abin ne to abin faru to amma shi istighatha haka fara ce shine Allah faɗa mana a cikin suratul qasas tace fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa faqada alayhi wani na yayo kamar yadda malaman tafsir suke faɗa wani mutum ne bakibdi ne kabilar fir'auna mun gane to shi kuma wanda ya itace kabilar Musa na bani Isra'il to shi wancan bakibdi sai ya kama wani kabilar Annabi Musa ya amshe itacen kuma ya ce zai dora mai su sai ya kai mai su gida sai ga Annabi Musa fasta gasa sai shi mutum ne mai agaji Annabi Musa shi Allah ce kowa kaza Musa annabi Musa ya bai kulli guda mutuna faka ba da sai da mutu an yi da ajin ba ba da kulli guda ya wance annaba kari gare su annaba annabi guda kari mutu 40 gare to kaga ai da annabi Musa ta hada lalu shaytan innahu abu mudil mubin ba ga yake shaytan na wani ɗan da guzar rina ta ya mutu a mutare shaytan na to shi na to ita istigafa lokacin da ka shiga cikin tsananin abin lokacin nan na in abin da mutum yake yi da kamar da shi wancan bani isra'ila ne bi annabi musa in kuma amara wanda babu wani wani kusa wanda zaka nema to sai ko Allah yawa sannan wazabi shi ma yanka yana nuna ibada ce domin ana yankana don Allah Allah ya ce layyana Allah alhumuha wala dima'uha wala yana lahu taqwa Allah ce baya son nama da ta ku yanka baya son jinin da ta ku yanka sai dai abin da yake amfana shi tsoro Allah ta yanka ne don tsoro Allah wannan shine Allah ke amfana da shi ma'ana zai baka sakamako akan shi ba wai ya amfane shi a ya baka lada akan wannan aiki to kaga mai yanka da aljana mai yanka da lugwa mai yanka da gunki duk wani mai wani yanka wanda ba irin shi ba kaga ba na Allah bane wancan wanda kai dan Allah shi dai ne da sallah shi ya ibada haka nan wan nadru akwai kuma bakance shi ma ibada ta to bakance kashi biyu ne bakance kashi biyu ne me ake cewa bakance a ce mishi alwashi shine ka ce misali kana fama da wani rashin lafiya sai ka ce ya Allah in ka bani lafiya na yi alƙawalin zai maka azumi guda goma wannan shi ake ma alwashi ko bakance ya Allah eh matata tana da ciki in ta aihu lamun lahiya babu wata matsala zan yi azumi guda goma mun gane kenan ko ko a dana na ce bida in ya dawo lahiya ko duk wani abu da kake bukata ga Allah ka ce Allah in dai han samu abin nan lahiya ba wata matsala to na alƙawari zan yi maka azumi ko zan sai dabba in yanka ko zan yi sadaka ko zan yi kaza ko zan yi kaza ko kaza duka dai to sai wannan abun ya samu to yanzu wa zama wajibi ka cika wannan alƙawari in ka ɗauki azumin nan ka ce goma za ka ko ka mutu magarar sai sun rama shi kamin ka yi shi makaruhi na ba a masa shi don manzo Allah ya ce innama yustakhraju min al-baqi marewaci shi ga Allah haka kai Allah bai cancanta ka bauta mai sai ka sami sharadi sai ka ce Allah in kun bada lahiya zai maka azumi ba to bai isanci bai cancanta bauta mai ba kaga kenan wani abu ne na marewaci marewata ne haka shi yasa a shari'a wannan makaruhi ne ba a so amma akwai bakance wanda shari'a ta so shi ne Allah ya ce wa yutimu ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura Allah ya ce masu bakance na kware su ne za su daukan maransu ba karfin azab Allah shaki ba Allah ya ce suna ciyar da miskini akan abin da suka so yatiman wa asira da wanda a cikin tsanani suna ciyar da su fi sabila da Allah musu fama Allah shar'i ba suna ta inna ma nutim kul wajhi la mu dan Allah dai muke ta da ku la nuridu minkum jazaa wala shukura ba ma su ku ba mu ko ko kun gode ba mu tukuce dan Allah dai muke shi yasa sai na Aisha ta baka kyauta sai ta musu ce ma na gode ma na gode ma dan ka kamata ka gode ba eh kun ga ka fara ta gode eh sai ta musu tamai da ta hana ka gode yawa to shi yake to wannan ba kance wanda ka dauko makanka tsakanin kan Allah ba samu Allah shar'i ba to shari'a ka rasa shi kaga ha Allah ya yi musu shi انما نقتم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الا تتوفى وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة ما هي aka kawo ne falalar aka kai musu wannan shi Allah yake muna gada yake rako to da aka bakance irin wancan game da muka ce sai mu guji shi wanda zaka alƙa samun ayyuka shar'i wa gairu zalika da wani wannan min alwa'il ibadati na nau'i na ibada allati amara Allah biha wanda Allah ya umarni da ita kullu halillahi ta'ala dukkan ta ibada ana yin ta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne to irin nan za mu dakata kamar da kusan dama mun shigo muke yi dan kan tsawaita insha Allah abin da daga Allah dai kuskure karanta ilimi na kusa sai dan Allah ya shaida mace wasu wani kala da kallita sallallahu alaihi wa sallam ta astaghfiru wa atubu ilayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fagama a yi ɗaiɗai da shi shanti ba da yawa eh ka san da masu wancan sanni ce akwai bayan da kamata a yi eh ba a samu eh eh minti goma ne ya ɗan karanta kuma da waya ɗan rike mutanen nasu ɗan mutane shafshaf na ba su to hidayatul mustafid wanda muka shi dai kamata mutun shi shi in ka zo ma nan tun da ka gashi yau ma mun yi shi in ka zo nan ma ana yi tare da kai ma sai ka dan dauko daga baya kai kokari ka cin mun inda dan mun da fara shi ba mun yi shi na farko mun kai karshe yanzu mun komo mun dabi mai mai na mu hidayatul mustafid ko na wannan bashiri kana samu shi bai wuce Allah 40 ko 50 dai sai ka sai sai a fara gehe in mun ka cimma mutane sai in kana dama sai ka rinka tsara idan da da kace jira tun ba kullum kace ba abu kamar ta fiye yau ne na kuma a wannan darsu to ai wani shi da kuma su da to sai ta zama sai ta zama da zama gyara ko da ta kalla wannan